الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu in sha Allah a wannan rana mai albarka muna yi Allah godiya da ya haɗa mu a wannan fili na muna rayuwa a barkoyi Um, kamar yadda dan uwa ya bayani Allah ya masa sakayya da alkhairi mal amin khidr muna magana akan wata baiwar Allah cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam shi asma binti yazid ibn sakan Allah ya yarda da ita Allah ya mata rahama mace ce mai kamar maza da irin waɗannan mata muke nema a yau wanda za su share mana hawaye dangane abin da ke damun al'ummar mu kuma yake damun wato duniyar mata ita dai asma mun karanta a baya wata rana ta taɓa zuwa gurin manzon Allah sallama ta tarar da shi a cikin sahabbansa take cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle Allah ya turo ka zuwa ga maza da mata mun yi imani da kai muka bi ka daidai gwargwado ta ce amma mu mata in ji asma ta ce mu mata al'umma ce wacce take wato mai tauyewa ba mai cikawa ba kuma tauyayya muna zaune a gida muna da rauni ta ce ƙawa'idu buyut ne mu masu zaman gida ne mu kuma mu ne maza suke sha'awar mu maudi'u shahawatul rijali mu ne mata masu daukan yaya masu kulawa da yaya hamilatul auladi kenan ta ce amma an fifita maza da sallar juma'a da sallar jam'i da halattar jana'iza da jihadi saboda Allah ta ce ya rasulallah gashi sun fi mu falalar zuwa jihadi falalar zuwa kaza idan suka fita jihadin mu kuma mu muke kula da 'ya'yansu da iyalansu da dukiyoyinsu duk mu muke kare musu mu ne masu yi wa 'ya'yansu tarbiyya yanzu ba za a haɗa mu ba mu yi tarayya da su a cikin lada ya manzan Allah daman a maganar mu ta baya na gaya muku cewa ita wannan baiwar Allah mace ce wacce take mai fasaha kware da yanzu ta nuna mana a cikin tambaya take wa annabi amma ta nuna mana abin da mace ya kamata ce shi ne mata suna zaune a gida mata su ne masu kula da tarbiyya mata kawa'idu buyut na ce kawa'idu buyut mace ce kokari ni'imar da Allah ya mata ta zauna a gida ta kula da tarbiyyar yaya ta kula da mai gidanta ta kula da kaza ta kula da kaza ta kula da kaza aiki ne babba amal jabbar wa fihi ajr kabir akwai lada mai girman gaske ina ma da iyaye na mata za su fahimci haka su san cewa Allah ya karrama su ya girmama su da wannan fala ni yanzu mala yadda nake inda Allah zai taimake ni mala aminu ku ce in zauna a gida ku yi ta kamun ci da sha da safe da rana da dare ai godiya zan yi wallahi a irin rayuwar nan yanzu da ake cika zauna a gida a kawo maka ci da sha a gyara maka gidan zama a kai ka asibiti a ɗauki nauyinka malam inda Allah dai zai taimake ni ana mu wannan hidima ai sai in zama nan kwanciya ta a gida in ta karatu kawai ai sukan ce akar makallahu zaman damun su yake shi yasa suke A- kokarin su rika a- fita su ma a a kai ne zama zai dame ka kai da daman jinin ka an yi ka kaza ne sarkin yawo kai namiji Hmm.
amma mace ta samu kwanciyar hankali tana zaune a gida ai shine daidai su duk wannan hayaniyar rudin zamani da ake ta kawowa ku fita ku fita ku fita ana jefa su cikin wahala ne wallahi waye baya son ya huta mana waye baya son saukin rayuwa amma yanzu mace ta ki ta zauna a gida ta fita ita za ta je yadda namiji zai je fafato haka za ta fafato su je wajen aiki a wulakanta su ba kulawa da addininsu ba kulawa da mutuncinsu tozartuwa ko gashi nan da abubuwa ba daɗi wasu abubuwa da zaka ga matan musulmi suna Wulakanci.
eh wallah wallahi babu kima to amma akar yanzu mace ta makallahu fita na.
tsakiyar kasuwa ta je ta kasa kaya tana sayarwa tana talla wannan ya mata magana wannan ya mata magana ko jiya a- a wata a wannan a wani guri Hmm.
daga wata yarinya abin tausayi masha Allah wato wato na ci kai matan musulmi sai haƙuri abinci ne take sayarwa irin irin tallan nan amma ka ga yadda maza suke mata wani ma yana zuwa kawai ya ce ya ce kawai a kai masa ita gidansa kawai Kama- a kai masa ma- yarinyar eh kawai ya wai shi aure ta zai kawai ba wasa dai na shedanci na rashin kirki da waye ita kanta yadda idan ta ya buɗe faɗin maganganun da take faɗa wato abin da ya saura kawai su kama ta su rungume ta ne ba su yi ba a lokaci to irin wannan abubuwa ba su da daɗi a So, kan makallawo ba ka ga laifin maza ne ta yadda su aka dora musu nauyin kula da matan su ba su ci da sha da tufafi da lafiya da kulawa sai suka gaza shine matan suka ce bari su fita a'a wasu dai sun gaza wala ne ka rinka gyara lafazinka kar ka buɗe musu ƙofar ta'adi yau wannan maganar cewa wai maza sun gaza ɗaukar nauyin mata ba haka bane wasu mazan ma suna ba wa mata haƙƙinsu ƙoba ma na'am wasu ne sun gaza kamar yadda wasu daga cikin matan su ma suka gaza kulawa da harkar gida Mm.
so ana abin da muke so mu kai gare shi ai akwai abin da Allah ya shimfiɗa wa rayuwar ya mace abin da ya kamata ta yi sai ta mai da hankali a kai kuma da shi ne za ta samu jin daɗin rayuwa da shi ne za ta samu kulawa a wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala yanzu wannan magana ta asma bin yazid bin sakan yana nuna mana cewa wato mata su ya kamata su kula da tarbiyyar yara su kula da kaza to amma yanzu ka san abin da yake faruwa na'am
yanzu wani yana faɗa matarsa tana aiki ba mu ce ka ta yi aiki ba za ta yi za ta je ta yi aikinta wanda ya dace da ita ya dace da addininta ya dace da tarbiyyarta to amma akwai cutuwa da yawa ta haihu tana da yaya Mm.
akwai ƙananan yara da sassafe suna buƙatar sai an shirya su aka yi su makaranta ta shirya yaran in an ci sa'a ta shirya su ta tafi ma- abin nan to yaran ta za ta- za su dawo karfe sha biyu ko sha biyu da rabi ko ɗaya ita kuma ba ta tasowa daga aiki sai karfe uku Mm.
da haka haka za ta ba wa yara makullin gida haka take ba wa yara makullin gida Mm.
yaro karami dan naziri ya iya zuwa ya je ya bude gida ya shiga uwarsa tana wajen aiki ta ba wa yara makullin kitchen ta ce musu in kun je ku kunna gas na yi muku abinci Kuɗi ku ma.
dumama yaro karami dan naziri school dan primary an koya masa mu'amala da gas in kun je kun ci abinci to sai ku shirya maza kafin na dawo ku shirya ku saka kayan islamiyya ku tafi duka ba ta gidan tana can tana aiki tana tana aikin albashin da ba ta dubu sha bakwai ɗari biyar ko dubu ashirin da ɗari biyar ko dubu talatin ko wani abu makamancin wannan Kar- kar ka manta waɗannan yaran gabaki ɗaya a rayuwarsu shekara uku hudu biyar haka za su yi har su gama ba su san daɗin uwa ba Mm.
lokacin da za ta dawo su suna islamiyya suna dawa islamiyya tana ta fama yi musu abincin dare suna cin abincin dare ba su da lokacin da su zauna da uwarsu bacci ya kama su a za su yi lesson za su yi uh, homework za su yi wani sauran shi kenan ita a gigice su a gigice bacci ya kama su da sassafe ita ta fita su sun fita to akan mai makallawo gidanta bai isa ya dawo da rana ba don ba ta nan
akan makallawo duka wannan kan- kana ji na Na'am.
malami ina so a gane cewa na yadda akwai fa'ida akwai amfani Mm.
a dangane da aikin da wasu matan suke zuwa suke wasu ba duka ba Mm.
amma wallahi wasu cutar da auren suke kuma cutar da rayuwar suke shi sa wani mijin ya ce ni dan Allah nawa ne albashin nan naki dai gaba ɗaya nawa ne ashirin da biyar ne ya ce to zan baki talatin zan baki duk duk wata ni zan baki dubu talatin ni ki zauna a gida kawai ki ci Ya abinci ki ɗauke ta aiki kwanta ki kenan.
huta ki kula min da yara su je makaranta in sun dawo islamiyya ki musu abinci ki cire musu kaya ki kimtsa su ki raka su islamiyya ko ga mota ki kai su islamiyya ki zaman ki a gida kafin na dawo kin gyara gida kin yi wa zan baki talatin ka san matan nan ki ta yi
to aka makallawo ko shedan ne da yake hudansu sai sun rika fitar ne kaga dai ashirin da biyar take ɗauka amma an ce za a ba talatin abin da nake so ka gane fitar ita ta dame su, sun fi so su fita yanzu duk matar da take zuwa tana zuwa aiki tana abu- kayan da take sawa wa wajen aikinta wallahi ba ta sawa mijinta majority da, da su a yi haƙuri mafi yawansu wallahi kwalliyar da za ta tsaya ta shaɓa in za ta fita saboda za a yi mitin da director ko z- mini- manaja yana son ganin su ko za a yi kaza ko za a yi outing za a fita za a je a yi kaza tsabar kwalliya da gyara jiki da suke yi, wallahi mijinta idan ya dawo da daddare zai kwanta bacci baya ganin wannan kwalliya a jikinta sukan ce waye abin da yasa suke kwallon nan za su shiga jama'a ne don kar su shiga kuma a gansu wani hali za su shiga akwai jama'ar da tafi miji akwai jama'ar da tafi miji fi sai a kashe miji a gida a je a raya waje malam ka ga matan aure ana ta bin su a wajen aiki ana sha'awar su saboda suna gyaran jiki suna kaza amma mijin mijinta ba yi da samun rahama duka waɗannan wasu illoli ne gaskiya wadda dole ne mu gaya wa kanmu gaskiya to to to na san akwai yanayi fa ni ban ce mace za ta iya zuwa ta je ta yi aikin ta malam to akar maka ba ka amma gaskiya a ganin kiyaye ko ni wannan dai ne shawara ta wallahi duk wanda yake da yadda zai yi in dai mutum yana da yadda zai yi zai ɗauki nauyi to akar maka bari mu leka sashin masu tallace tallace kafin mu dawo sai mu dora daga inda muka tsaya masu sauraro ku ci gaba da sauraron wannan tasha mai albarka akar maka wannan topic din yana da matukar muhimmanci don yanzu aure duk sanda aure uku ya mutu in dai sun yi karatu to biyu wallahi wannan sanadin ne
mun gane ba duk sanda aure uku ya mutu eh sanadiyar mutuwar biyu aiki ne da fita shine yake kashe aure gara ta kashe auren da ta da yawan su gara ta kashe auren da ta bar aikin da yawan su kuma yadda ka faɗa malam idan za ta fita sai ta cakare ka ji ko gasa suke masu a karan kansu ka ji ko
saboda kawai idan ta je wance ta zo da shiga kaza ita ma fato dole sai ta yi sannan maza kuma kullum bibiyar su suke kullum bibiyar su suke malam wacce muka rabu da ita sanadin ke- Allah karim to kai mai ilimi ne ba a kan abu sanadin kenan a kan saboda ka ce kar a fita sai mahaifin ta yaran to in za a yi din na yadda a yi din amma me a yi shi bisa doron shari'a ma idan to za a yi shiga ta shari'a za a je a dawo a kan lokaci in kuma aka fita gurin da aka je aikin a tsaya iya nan a dawo to dukka ba za a samu wannan ba mana mutum zai tafi aiki ba yaro misali sai ka tsince shi a- a- a- a- a- a na'ibawa
eh eh to
ka gani an je abin nan To, sannan kuma a gurin mutane ne kala-kala da ƙabilu da waye kowa ya mace-mace tana yin shiga yadda za ta birge to ita ma tana ganin sai ta yi shigar da dole sai ta yi eh, eh, competition da su a zuwan shiga ka gani? to sannan kuma akara makallahu mazan gurin bibiyan matan suke wallahi in kika kashe auren ki zan aure ki wallahi in kika kashe auren ki zan aure Ka wannan ki kina tafiya.
burge ni muryar ki ta nemin daɗi kuma wannan da kanta ma take gaya jama'a ai an ce mata kaza an ce mata kaza akara makallahu wato ni ban sani ba wato malam al'umma na tana cikin wato ni duk abin nan subhanallahi alazim Allah ke Allah
matsalar da ake samu tsakanin iyaye da 'ya'ya kaga ba shakuwa babu jin kai ba shakuwa ba jin kai ba ka ganin wannan eh, rashin zaman takewar tare da dan akwai wata mata malam likita ce ana tambayar 'ya'yanta kai in ka girma me zaka karanta ƙanana ne guda biyu suka ce su in suka girma gaskiya ba za su karanta medicine ba me dalili suka ce a ba ga babarsu ba ba ta zama a gida su dalilinsu saboda ba ta zama a gida za su iya ma karanta komi amma ba za su karanta medicine ba wannan ba ka ga akramaka lahu shine yake janyo abin da babu tausayi a tsakanin su mana aminu abubuwan suna da yawa barin baka ansa da an koma kan abin da na dauko da ke magana Mm,
Um, gaskiya fi sabillahi ni a fahimta ta dole fa sai an samu waɗanda za su yi tasfiya na sacrifice mm, da turanci wanda za su ba da lokacinsu mm, dole ne mace da ta karanta likitanci dole ta je asibiti mm.
dole mijin likita ya haƙuri da dole ƴaƴanta dole 'ya'yan likita ta yi haƙu su yi haƙuri yanzu in ka duba abin da ya zauna da ita ba ta zauna a gidan ba ai mai muhimmanci shi muhimmanci ne mun ce ta zauna a gida ne saboda muhimmancin zaman gida to kuma a matsayinta na likita kaga dole ta je ta kula da marasa lafiya ta yi kaza ta yi kaza Mm, so in muna magana akan rashin zaman gida ba ma magana akan likitoci gaskiya Ai, da- yanzu babu su ma neman su ma muke kuma kaga wannan kada ya zo ya discouraging ya kashe gwiwar masu yin su je su karanto su daina zuwa su karanta Mm, sa zo duk su zauna ne a gida misali duk kuma mu yi ta kai mata mu maza suna duwa su ina dole a samu sacrifice mijin ya yi haƙuri shi yasa duk ni ina ganin kamar kamar mace eh, duk mai wato mace ma- ma- mace likita to ta aure mai mata
to eh mana ta aure mai mata a yi hakuri shawara ce da baya eh saboda at least za a rage wancan tension rashin zamanta a gida kuma ita za ta samu lada aikin da take tana fita tana taimakon mutane sannan kuma za ta samu masu kula mata da tarbiyyar 'ya'yanta to ita ma waccan akar makala za ta ce ba za ta zauna ta kula mata ba ita ma a nemo mata aiki a'a wannan kuma ya danganta ga shi mijin na'am ai mutum yana kafa doka a gidansa kin ga wannan kaza kaza ga abin da za a yi ke kuma kaza kaza zan taimaka miki ki dauki nauyinta Mm.
so a maganar likita mace likita dole ta fita ta je ta yi- ta yi aiki kuma dole ne ta zaman me ba ta gida wani lokacin sai dai su ma dole a rinka yi ana lura da hakkin yara amma na san akwai wannan problem din ka bari kar mu shiga wannan babin Mm.
mu samu lokaci mu ba shi hakkin sa yadda ya kamata na'am shawarar na bayar akan cewa wanda yake da larurar iyali da yara a gida Mm.
ko matarsa tana aiki to su daidaita su hau teburi na zaman sulhu tsakaninsu in yana da hali ya ɗauke mata nauyin albashin da take samu ta zauna a gida ta sai ya kula mai dauke ta yara.
aiki kenan ya ɗauke ta aiki ba ne Mm.
ya rinka ba ta tunda dai wannan kuɗi ne za ta ɗan samu ta ɗan rage yan biyan bukatunta ba laifi kuma shi ma Allah zai ba shi lada ba facewa ne ba a fahimce ni Mm.
kada a ce malam ya ce zaman gidan ma yanzu sai an biya eh ka san abin garin da nan nake so akwai ba- fassara a garin Na- nan yawwa ba haka nake nufi ba min babil ihsan ta yi karatu iyayenta sun kashe mata kuɗi ta yi karatu ta yi kaza yana da kyau Mm.
amma ba kowane aiki ba yanzu kaga ba zan ba da fatawa in ce wai likita wai mijinta ya biya ta albashi Ta zauna a gida ba.
ta zauna a gida ba a'a.
Mm.
sai dai hayya mata gidan yadda za ta rinka ganin mutane a gida ana Yanzu to cin tana da wani moriyar- kamar asibiti kenan a gida yawwa na'am Na'am.
amma ba hikima a yi mace ta karanta harkar lafiya ko likitanci ta zauna a gida ba ta taimaki mutane ba mu muna cewa a je a yi karatu likitanci ne dan a taimaka mutane ba mu da sabani tsakanin mazaje ba mu da sabani tsakanin yaya da iyaye cewa a bada mata dama su je su yi karatun likitanci su taimaki mutane Mm.
to amma abin da yake faruwa shine kamar yadda bincike ya tabbatar yanzu mun karanta da kai a nan gurin kisar wani asma bin yazid bin sakan Mm.
sahabiya ce ta gaya mana irin responsibilities na mace yadda mace ya kamata ta zauna a gida tana kula da tarbiyya tana kaza har ma su a wancan lokacin suna ganin an bar maza suna zuwa juma'a suna zuwa jana'iza su kuma mata suna zuwa gida amma kaga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mata ya ce ai kyakkyawan zamantakewar da ɗayan ku za ta yi kyakkyawan zamantakewa da za ta yi na zaman gidan mijinta to za ta samu irin abin da ladan da namiji ke samu in yaje jihadi ladan da namiji ke samu in yaje sallar jam'i ladan da namiji ke samu idan yaje sallar jana'iza ashe ya kamata a gaya wa mata cewa zaman su a gidan nan zaman ibada ne zaman su a gida ba zaman banza ba ne to amma me yake damun mutane yau mata su yi ta kashe aurensu akan aiki mace wallahi za ku rikici da ita in ka gano wani rashin gaskiya da ha'inci da take a wurin aikin ta kace za ka dakatar da ita to ta zaɓi ta dakatar da auren akan ta dakatar da aiki da yawansu me yake faruwa kamar an fi fifita aikin akan auren kuma mace za ta iya keta ka ba abin da ba za ta iya maka ba akan harkar aikin ta nan a matsayin ka namiji dole kai haƙuri kai mata da'a musamman idan kana ɗan rarumar wani abu a hannunta in wata ya zo ƙarshe to amma akramakallahu kamar maganar da na yi ma na tambaya ɗazu ba ka ganin cewa ka har maganar da ka ce mijin ya ɗauki nauyi ko na aikin ya rika bata ba ka gada a ce mijin ya tsaya da haƙƙinsa ya- akan matar komai ta bukata tana samu ba ka ganin wannan zai sa ba sai sun yi tunanin aikin ba ma ga biyan bukata wallahi gaskiya ne abin da ka faɗa gaskiya ne daga cikin mazan akwai marasa kirki gaskiya da suna tauye hakkin mata wannan suna nan barkatai da yawa gaskiya to amma kuma duka wannan bai zai samu goyi baya a tauye hakkin yara ba yanzu ka ga masu maganar hakkin yara hakkin yara sun lo suna ta program hakkin yara hakkin yara amma ba ka taba ji sun yi magana akan uwa ta tsaya yana daga cikin hakkin yara ta tsaya ta kula da tarbiyyar ya- ya'yanta a gidanta ba dan wata yanzu wani aikin da take samu wallahi tallahi wata aikin dubu goma ne fa amma yaranta za su je sau dubu za su dawo da rana ba ta nan mai gidanta sau dubu zai je dawo ba ta- ba ba ta nan kuma gashi fitintunin da ke cikin fita aikin nan wasu aikin da suke ba salarin kirki sai shaidanci a ciki kwalliya da ado ta kare rayuwarta akan kwalliya da ado za ta tafi aiki za ta tafi aiki ga shedancin da yake faruwa ana neman matan aure a wurin aiki wallahi ku yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya ana neman matan aure a wuraren aiki kuma matan aure suna tallatar da kansu ga mazaje da suke aiki da su a ofisoshinsu a makarantu ko a guraren aiki wallahi fitinar ta isa sai ka ga mutum ya dawo a gidansa bai da kima bai da daraja saboda matar ta je ta gano wani wallahi malam mutane suna gaya mana ba sai na faɗa ba a rediyo ba amma dole mutum ya ɗan yi zirwaye da kamar wanka mutum zai zo ya gaya maka matar aure ce tana aiki a ofishinsu ta fitine shi neman sa take yi ba wai fa abin nan fa neman shi take yi ka ga mace ta zuba kwalliya ta ta har soso da waye suke ta tsufa fa ta abuna amma ta je ta dauko soso katifa tana sawa a- a- a- a- a- a mamanta saboda fitina alhali ga mijinta kuma yana can yana zaman atishawa da da hamma yana ta fama me yasa kike wannan dan ta dauki hankalin mutane a zama ya sirri ka ga mace ta zabga turare in ka zo ta zo wuciya za ka ɗauka wani wani minista ne ko wani gwamna ne a shi kurin ma'aikaciya ne ga bala'in keɓanta da su da ma'aikata ma'aikata mana a'a shugabanta ya kira ta mitin a'a wane ne wane darakta a'a za a je a yi kaza ga ga fita daga wajen aikin ba ba daga wajen ba wai wajen aikin kaɗai ba a fita daga wajen aikin a tafi ta harka miji bai sani ba ka sa ta tana aiki a na'ibawa sai ka tarar da ita a a, a dawanau duba bambanci malam To- a na'ibawa fa take aiki amma wallahi wata ran dab ka ji ta a dawanau to akan wakalla ko ina za ta ji ba ta da haufi sai ta ce aiki ne ko suna ganin kamar tun da ya batta ta fita ne za ta iya zuwa ko ina in dai ta fita to wannan dai ba shari'ar addini ba ce son zuciya ne bai kamata mace ta zo ta lalata rayuwar aurenta saboda aikin da take ba shi yasa in dai mutum yana da hali a duba irin muhimmancin da aikin matar take ba hana fa aiki ne ba
sai an cewa ne a tantance kare mutunci Mm.
abin da nace a kare mutunci akwai larurori wallahi da ke sa wasu matan su je su yi aiki ko muna goyon baya ko muna zaburar da su su je su yi amma wasu ba gaskiya akwai shidanci mace kuma rauni wato raunin mace malam ya wuce jiyan da kake tsammani dan karamin abu sai ya dauki hankalinta wallahi azimu malam karamin abu da bai kai ya kawo ba yau da gobe ta je ta dawo ta je ta dawo dinnan wallahi sai kaga ta je ta ɗebo maka wasu ɗabi'un da baka san daga ina ta zo shi ba ba iyayenta suka koya mata ba a wurin aikin nan ta je ta koyo shi haka wannan ba daidai ba ne yanzu wani ya zo ya gaya min wani mutum wani mutum yake gaya min yanzu a gigice same ni a masallaci wutaran da asuba akar makallahu iyayen mata ta za su kashe min aure nace subhanallah iyayen mata ka su kashe min aure yace wai kawai wai wani wai wani abokin ma- wai wai wani abokin baban matata ka ji karatun abokin baban matata wai ya so wai ya samo mata ofa kawai yace ina zaune kawai sai dai sai dai na ga matata ta zo min da ofa daga ina abokin babana ne ya samu min aiki ya ce kuma yanzu sai a je a neman miki aikin ko shawara ta ba za a nema ba saboda an raina mu hankali ko shawara ka ji malam aminu ko shawara to ko sun lura baya kula da ita ne sosai da Allah malam aminu ka- ka- ka ji tsoron Allah wallahi ka ji tsoron Allah ka daina eh, ɗaure musu gindi ya ce yanzu fi sabilillahi da ci da sha da komai ya ce wallahi a gidana ba a taɓa rasa magi ba ba a taɓa rasa taliya ba a taɓa rasa kaza ba kuma wai ba abokin babanta kuma ya zo abokin babanta nan suka yi ta fafatawa in takaice maka zance malam aminu matan nan tsayawa ta yi ko a batta ta yi aiki ko kuma aure ya samu matsala a batta ta yi aiki ko aure ya samu matsala ya ce yanzu wance akan aikin salarin da bai wuce dubu sha bakwai da ɗari biyar ba za ki kin yadda ki zaɓi sha bakwai da ɗari biyar akan ni mijinki in kin tafi wa zai kula mana 'ya'yanmu kuma ni yanzu me na hana ki ai kaza larurar rayuwa abubuwa kaza ya ce ya yadda ai masa addu'a Allah ya da- ƙara masa ƙarfi ya ci gaba da kyautata ya ma yi alƙawarin ma zai ɗan rika tofin ɗan wani abu haka matan nan wallahi ita in takaice maka yanzu malam wallahi tallahi malam ta kashe auren nan ya zo a gigice malam ta kashe aure abokin babanta ya ziga ta ta kashe aure inna lillahi wa inna ilaihi ina uban yana na yana zaune abokinsa ne yake masa aiki akan yasa kuma ya ta ta kace auren auren ya mutu hankalinsa ya tashi nace kwantar da hankali ka zo in mace hamsin kake so zo in haɗa ka da su muna da matan kirki za mu maka addu'a kuma za ka yi aure ko wata da in ka ga dama ba za ka yi ba akwai wacce kuma neman ita gidan mijin take nema ba wajen take so ba ita kuma gidan mijin take nema tantani yanzu ya sheki yake ma wata ran ya zo ya gaishe ni sai na ga ya ma canja na ce a kaga wani wani wani taimako na ubangiji hankalinsa ya kwanta so da Allah mata a kula da waɗannan abubuwa a daina wulakanta aure a daina ta aure kuma maza ku dinga kulawa da hakkin aure to akram kallah lokaci yana ta hararan mu eh ko ya harara ne ka bani dan karasa da yau ɗin na yanzu saura lokacin yayi ne yana da hararan mu ni yanzu nawa ne ka'ida ta ta saura lokaci na ya cika banda haka.
ta ciwaciwar ka ya cika to bari tsaya wani sati na karisa dan akwai abin da nake so na faɗa wato irin da'ar miji da muka tsinta daga wannan asma binti yazid mace ce mu yi wa mijinta da'a insha Allah kaga wannan sati mai zuwa karatun sai na mu mata dora ne ya shi.
kamata su baka tukunci wallahi ko da yake da yau za su ce ka hura su da yawa mata ma'aikata Allah sa musu albarka amin Allah ƙara yawan albashi kuma amin amin Allah ƙara yawan hakuri masauraro za ku iya turo mana ramar sakon karta kwana a kan namba sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyar biyu tara sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara maza za su iya kiran mu kai tsaye a kan sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas